أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin kiyaye halshe da kuma irin aibobi wanda za a iya samu a cikin halshe idan har ya kasance ba a kiyaye shi ba insha Allah cikin wannan darasin za mu yi bayani dangane da matakan da mutum zai bi wurin ganin cewa ya kasance mai kiyaye halshe mai lizimtan shuru mai ƙoƙarin ganin cewa ya gyara harshensa mun san cewa cikin al'amarin tsarkake ɗabi'u da kuma gyaran ɗabi'u yana daga cikin marhaloli masu tarin muhimmanci shine kasance mutum yana da iko yana da saitara akan harshensa ba komi ba ne zai faɗa sai abin da yake da amfani gare shi cikin duniyar shi ko kuma cikin al'amarin lahiransa ko kuma cikin al'amarin duniyarsa da lahiransa gaba ɗaya ko kuma abin da yake da amfani ga mutane duniyarsu da lahirarsu kenan rashin yin haka zai kawo matsala a cikin al'amarin gyaran ruhi da kuma tsarkake ɗabi'u da kuma kyautata ɗabi'u amma wace hanya ce mutum zai bi ganin cewa ya kare kanshi daga aibobi wanda ake samu a cikin halshe sakamakon rashin kiyaye su wato sakamakon rashin kiyaye halshe kenan malaman akhlaq sun yi bayani dangane da matakai ɗaya biyu har zuwa uku dangane da matakan da mutum zai hau ya gani cewa ya kiyaye halshensa mataki na harko wanda suke cewa shine zamanto mutum ya yi intibahi ga hadarin halshe da haɗurra na halshe da aibobi na halshe don idan ya kasance mutum bai intibahi ba bai falka ba dangane da waɗannan haɗurra to zai kasance ya fada a cikin halaka zai kasance ya fada a cikin asara zai kasance ya kuskure a cikin amaliya na gyaran ruhi da kuma tsarkake ɗabi'u sha malamai suke cewa mataki na harko shine al'intibahul haƙiƙi da akhbarin lisan ta ya kasance mutum ya falka falkawa na haƙiƙa dangane da haɗurra na halshi saboda mi muna da hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake bayani dangane da haɗarin halshe da kuma lizimcin mutum ya zamanto ya halka ya yi intibahi wurin kiyaye shi yake cewa iza asbaha ibnu adam asbahat al'a'da'u kulluha tashtaki lisan ay taqul اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن إعوججت إعوججنا wannan ya zo cikin almahajjatul baida cikin mujalladi na biyar shahi na 193 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan dan adam idan mutum ya waye gari to shikenan dukkanin gaɓoɓin shi za su waye gari su ma suna kai ƙara zuwa ga halshe suna ce ma halshe ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin al'amarinmu ka ji tsoron Allah a cikin makoman al'amarinmu saboda me idan ka yi istiƙama ka tsayu akan gaskiya ka tsayu akan shari'a na Allah subhanahu wata'ala ka tsayu akan koyarwa na addinin musulunci ka tsayu akan umarnin Allah subhanahu wata'ala to shikenan mu ma za mu samu istiƙama idan kuma ka karkace mu ma za mu karkata kenan tsayuwan halshe a cikin tafarki na Allah subhanahu wata'ala shi ne tsayuwan dukkanin gaɓoɓi nasa a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala karkatan halshe kuma shi ne karkatan dukkanin gaɓoɓi daga barin hanya na Allah subhanahu wata'ala saboda kenan halshe shi ne jagoran gaɓoɓi na mutum dukkanin gaɓoɓin mutum suna kai ƙara a wurinsa suna nema a gare sa ya zamanto ya tsayu suna masa nasiha da ya tsayu saboda idan ya tsayu daidai su duka sun tsayu idan kuma ya karkace su duka sun karkace wannan ashe na nuna mana kenan halshi yana da matukan hadari ya zo cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa ai babu wani abin da zai kifar da mutane a cikin wuta kan fuskokinsu sai abin da halsunansu suka girba watan sakamakon abubuwan da halshi yake aikatawa wanda ba su dace ba da shari'a na Allah subhanahu wata'ala wanda ba su dace da hankali ba wanda ba su da wani amfani gare shi cikin duniyarsa da lahiransa wannan zai kifar da shi a cikin wuta wannan zai kifar da shi a cikin wuta a kan fuskan shi kamar da ya zo cikin wannan hadisi sannan cikin sashen hadisai ma ya nuna cewa mutum zai iya faɗi kalma guda tal guda ɗaya rak sai zamanto wannan kalma ɗin ya jefa shi a cikin jahannama zira'i saba'in kalma guda ɗaya kawai saboda haɗarinta mutum zai iya furta kalma ɗaya ya zamantu ya hitar da shi daga cikin addinin musulunci mutum zai iya furta kalma ɗaya ya zamantu ya hallakar da mutane da dama ya zubar da jinane da dama mutum zai iya furta kalma ɗaya ya zamanto ya afkar da ikhtilafi da saɓani da rigingimu tsakanin dubunnan mutane miliyoyi ma wannan don haɗarin halshe ne kenan in mutum ya san wannan lazim ne ya kasance ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye hakanan ya zo cikin hadisi daga imamu sajjad ali zainul abidin alaihi salam yana cewa inna lisana ibn adam yushrifu ala jami'i jawarihi shi ma bayani ne dangane da abin da ya shahi halshen ɗan adam da kuma jagorancin da yake da shi da israfin da yake da shi akan sauran gaɓoɓi yushrifu ala jami'i jawarihihi kulla sabah fa yaqul kaifa asbahtum watan kowane sahiya duk lokacin da halshe da gaɓoɓi suka waye gari sai zamanto shi halshe ya samu ishrafi akan gaɓoɓi yana tambayan su ya kuka waye gari ya kuka samu kanku a wannan safiya fayakulun bi khair sai su ba da amsa su ce sun waye gari da alkhairi amma me in taraktana mun waye gari da alkhairi amma idan ka kyale mu idan ka bar mu akan wannan alkhairi din baka karkatar da mu ba wa yaqulun Allah Allah fina suna ce ma halshe muna haɗa ka da Allah muna haɗa ka da Allah cikin al'amarinmu ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala cikin al'amarinmu wa yunashidunahu suna nema gare shi wa yaqulun suna cewa inna ma nuthabu wa nu'aqabu bik abin sani kawai Allah subhanahu wata'ala yana bamu lada ne kuma yana mana ukuba ne saboda kai kenan in ka aikata alkhairi ka faɗi alkhairi mu ma za mu samu lada idan ya kasance ka aikata sharri za mu samu ukuba daga Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin ya zo cikin usulul kafi cikin mujalladi na biyu shahi na goma sha biyar hadisi na goma sha uku kenan wannan imam zainul abidin imam sajjad alaihi salam yana nuna mana irin ishrafin da halshe yake da shi akan sauran gaɓoɓi da kuma irin maganin da yake kaiwa yana kawowa tsakanin halshe da kuma sauran gaɓoɓi na mutum da kuma fahimta akan cewa makoman gaɓoɓi gaba ɗaya sun danganta ne ga makoman shi halshe idan ya gyaru sun gyaru idan ya karkata sun karkace kenan da lada da ukuba dukkanin shi zai shahe gaɓoɓin ne sakamakon abin da halshe ya aikata in abin lada ne samu lada in abin ukuba ne samu ukuba kenan sakamakon haka lazim ne kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kiyaye halshensa wannan tunani yake bukata da tadabburi da lura da ɗaukan ibra dangane da irin makoman da mutum zai iya fadawa a cikinsa sakamakon haturra na halshi wanda mu gani cikin wani hadisi sai mataki na biyu wanda malaman akhlaq suke bayyana cewa shine yake taimakawa wurin mutum ya ga cewa ya kyautata ɗabi'unsa ta hanyar kiyaye halshensa suka ce as-sukut shine shuru wanda muka sha bayani a kansa cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka. Ya zo cikin hadisi daga Imam Ali alaihi salam yana cewa man kasura kalamuhu kasura khata'uhu duk mutum da maganansa ya yawa to kurakuran shi ma za su yi yawa kuskuren shi zai yawa wa man kasura khata'uhu qalla haya'uhu duk mutumin da kuskuren shi ya yawa to kunyan shi ma zai yi karanci zai kasance kenan bai da kunya bai jin kunyan Allah bai jin kunyan mutane wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu duk wanda kuma kunyansa ya yi karanci to shikenan tsoron Allah shi ma zai karanci tsantsenin shi zai yi karanci wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu duk wanda kuma tsantsenin shi da tsoron Allah sai ya zamanto ya yi karanci to zuciyar shi kenan zai mutu wa man mata qalbuhu da khalannar don kuma wanda zuciyar shi ya mutu to zai shiga wuta saboda bayan mutuwan zuciya kenan babu wani abin da zai zai ba wani abin da mutum zai aikata na alkhairi wanda zai kai shi aljanna wannan hadisin shi ma zo cikin nahjul balaga cikin kalimatul kisar na imam ali alaihi salam hikima na 349 kinan wannan yana nuna mana muhimmancin shiru watan rashin shiru shi yakan sa mutum yawaita magana yawan magana shi yakan sa kuskuren mutum ya yawa idan kuskuren mutum ya yawa to kunyan shi zai karanci idan kunyan shi ya karanci tsoron Allah shi zai karanci idan ce idan Allah shi ya karanci zuciyar shi zai mutu idan zuciyar shi ya mutu zai shiga wuta wannan kenan marhala daki daki ne mataki mataki ne daga ka daga daga wanga matakin zaka zo wanga matakin sannu sannu mutum ya zamanto yana gangarawa daga mummuna zuwa ga abin da ya fi muni har ya zamanto ya shiga wuta wala azbillah kenan lazim ne kasance mutum ya iltifati dangane da wannan al'amar saboda waɗannan hadisai hakanan ya zo cikin sashen hadisai na imam ali alaihi salam a cikin gurarul hikam hikima na 2,182 shi ma yana cewa alkalamu kaddawa qaliluhu yanfa wa kafiruhu qatil yana cewa shi magana kamar magani ne kaɗan ɗin shi shine yake da amfani amma mafi yawan shi shine yake kashewa wata ana cewa duk abin da ya yawa yana yana yana yana da haɗari to magani in za ka shashi ka shashi da abin nan gwargwado don idan likita zai ba mutum magani zai ba shi ne da gwargwado misali ya sha kwaya ɗaya ko kwaya biyu ko don awa biyu ko don awa shida ko don awa takwas ko don awa goma sha biyu misali ko kowane rana sau ɗaya misali baya ba shi gaba ɗaya to shi ma magana haka yake idan magana ya karanci to kuskure zai karanci amma idan magana ya yawa to yana cutar da imanin mutum yana cutar da makoman mutum yana cutar da duniyar mutum sai mataki na uku wanda yake shine hifzul lisan at-tafakkur awwalan thumma al-kalam mataki na uku wanda malaman akhlaq suka bayyana cewa shine yake taimakawa wurin ya kasance mutum ya kiyaye halshen shi kuma ya nisance aibobi da kuma hatsura na halshe shine ya kasance ya kiyaye halshen shi ta yaya zai kiyaye halshen shi shine ya yi tunani da farko sannan magana da farko kamin ka yi magana yi tunani sannan ka yi magana wannan ya zo cikin hadisai da daman gaske inda aka bayyana muhimmancin yin haka ya kasance mutum ya yi tunani kamin ya yi magana al misali ya zo daga cikin bayanai na amir muminin ali alaihi salam hadisi wanda shi ma zo cikin gurarul hikam shayi na ɗari biyu da sha shida hadisi na dubu hudu da ɗari da hamsin da biyu shi ma na cewa in ahbabta salamata nafsika wa satra ma'aibik faqlil kalamak wa akfir samtak yatawaffar fikruk wa yastaniru qalbuk ya ce idan kana son ya zamanto zuciyarka ta kubuta daga dukkanin wani aibi ta kubuta daga dukkanin wani hadari in kana son kuma aibobinka su kasance sun suturta ba su bayyana ba ga kowa to ka karantar da magana hakanan kuma ka yawaita shiru in kai haka tunaninka zai kammala zai cika in kai haka zuciyanka zai haskaka kenan wannan su ne matakai wanda mutum zai bi ganin cewa ya tsarkake zuciyarsa ya kyautata ɗabi'unsa su ne matakan da mutum zai bi ganin cewa ya kubuta daga aibobi na halshe da kuma hatsuransu shi ne matakan da mutum zai bi su ne matakan da mutum zai bi ga cewa ya kubuta daga sharrin halshe da fatan allah subhanahu wata'ala zai amfanar da mu cikin abin da muka ji ya sanya mu cikin bayansa managarta wanda suke kiyaye halshensu wanda suke ambaton alkhairi wanda suke kame kai daga sharri ya ba mu sabati akan haka ya samu cika da imani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin